إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 11 ga wata na jumadar ula hijira shekara 1446 wanda ya dace da sha uku ga wata na sha daya dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da tara cikin littafin riyadu salihin na ga a sati da ya gabata mun zo ƙarshen babi na al-muhafazat al-amal in ida da hadisin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wani aiki da yake yi na filolin na cikin dare in wani abu ya hana shi rashin lahiya ko dai wani abu to da rana yana sallata raka'a goma sha biyu maimakon sha ɗaya kan wanda ne muka yi bayani wanda wuturi ya wuce shi dalilin barci ko mantuwa na filolin da yake cikin dare da sahe in ya yi su bayan dai wallaha zuwa a zahar za a ba shi lada kamar ya yi da daren amma ba a yin muturin sai a rihe muturi a mishi ɗanwa amma inda yake ya yi biyu in uku yake ya hudu in biyar yake ya shida in bakwai yake ya takwas in tara yake ya goma a takaice dai ko zuwa sha biyu ne ana rihe wutar wannan shi ne sai akwai ɗan uwa kayan hauya mun tambaya wata tana tambayar sarai da miraji ne ce ko sarai da miraji me ka ce da tambayar magana tambaya wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a Isra'i da Mi'raji da yayi to nan tambaya cikin sai musulmi Aisha radiyallahu anha cikin abin da take cewa duk wanda ya baka labari a kansu ya kirkiri ƙarya ya ma Allah ƙarya man zama an Muhammadu kada arabahu duk wanda ya ci annabi ya ga ubangiji Aisha tace ya ma ƙarya cikin sai musulmi kuma abu zar annaba a rayuwar shi yawa annaba wannan tambaya sallar cikin shi ma cikin sai musulmi halar ra'ayi ta rabbar tambaya mai karara irin wannan tambaya ya rasulullah ka ga ubangiji ya ce an ma'ara ya ce ra'ayi ta nuna matarwa ya ce ta ya zanga allah cewa na ga haske ne a takaice magana ganin ubangiji a nan duniya na ce lantara ba ku haka ta mutu baka ga ubangiji a nan duniya ba da ganin ubangiji wanda allah ya ba da iya cikin ni'ima ta aljanna wanda cikin sai musul magana yana cewa allah hijabu nu hijabun da yake tsakanin allah da bayan shi ya ce lauka shafahu da hatarka su ba ta wajen yi ya ce inda Allah zai kware wannan hijabi duk wani abu da ya haske ya kai mashi sai ya ƙone gaba da kamar da Allah yawa Musa da ya tambaya Allah ina so in ganka a ranar zuwa da ya ce ka diba ya ce na karanta da har da ka gani musa da a ce nan abin na duniya bai ka gani amma ka ba shi misali inda in ya iya jimurewa aka ka diba wannan dutse wani haske zai tankaro wannan dutse in wannan hasken ya tankaro dutse dutse ya jimure to za ka gani to kuwa wannan hasken yana zauwa daidai an ce abin allura iya wannan dutsen sai wannan dutsen ya dargaje ya watsi gaba daya fakar musa sa'id akwai musa wada a sume kenan a takaice ta subhanaka ta tubuta ilai a takaice dai shi annabi ya ba da amsa ga mai tambaya kaga ubangijin kace mun ganshi ba na gaske ne kuma aisha ta ba labarin zuwan da ya ce masa annabi ya ga allah ƙarya yi cikin sai musulmi na haka akwai ruwa da kan zai ibn abbas cewa na annabi ya kawo ubangiji wani an ce illa akwai ruya kalbiya ko ta mulki da tabbata amma haka karara ko a miraji da yayi bai gaba Allah subhanahu wataala kuma isra'i da miraji ake cewa isra'i shine tahiya daga makka zuwa baitul maqdis shine isra'i shi kuma daga baitul maqdis zuwa sama shine miraji shine ce isra'i da miraji abu biyu ne aka yi lokaci guda Allah mana mamu akan sai babun fi al'amari bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babina umarni da ya zo kan kiyaye sunna da ladubba na sunna قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر آية وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى wannan ayoyi guda biyu suna tabbatarwa cewa wajibi mu karɓi duk abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da ya hana ku ku hannu wani abin da ya zo muku da shi ku karɓa abin da ya hana ku dangana wannan suna ka aya wa aya kan magana ce ta zaka sauransu ko sadaka shi an ce a ita ba da ilmi da fasalabi su sababu da aya ta ƙwa'ani ko sunna in ta yi magana kan mas'ala ana aiki da mai lafazin ke ɗoka iya magana ne abin da abin da manzan allah ya zo muku da shi ku karɓa bin da ku dangana ko ku bari ita ma duk an hawa annabi bai huruci ni san zuciya hawa bai san zuciya kuma ce in huwa illa wahayi ba abin da yake hudi da bakin shi sai wahayi ne ke hudi bai hudi da ra'ayi da ka san zuciya wahayi ne ke isarwa wannan mas'ala ta da ake magana a yau masu da'awar qur'ani wanda kwarai cewa shaidan daman dai bai bar kowa ba wayannan mutane da farko da zamu gano babu cikin yau da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara wajen dubu da ɗari hudu dubu da ɗari hudu da talatin da shidda da rasuwa dubu hudu da ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wannan ƙarnin gaba ɗaya wannan ƙarnin gaba ɗaya wani muna ne duka hudu a yi jira ce aka shida goma ko don kaka ce na rage ba rage ba ga rasuwa aka yi magana da rasuwa ne da hijira ne a rabin da shida kenan akan haka babu wani ƙarni da aka yi wata al'umma ta musulmi wani daula da aka yi wadda suka rayu su ba ruwansu da suna sai ƙur'ani kaɗai ba a taɓa yi wa kurin yan rudu ne kura bayan rudu wannan abu ne wanda a hili barin hanyar ƙarare ki mu muke magana an abu ne sananne cewa allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙur'anin ba kurin an gan shi bane ba a saman ka'aba a je a wani Allah ya zaɓa ya sauka mai da wannan alƙur'ani Allah ya wani an zana daga dikira litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim dan yayi bayani kai aka saka wannan alqur'ani dan ka ba mutane bayani abinda aka sarko zuwa gare su yau duk wanda zaka rike zai maka bayanin qur'ani ba sai qur'ani kadai tambayin da ake sallah yanda ake azumi yanda ake zakka zai maka bayani to kai wannan ƙur'anin ba kai ba aka sabakarwa ba garba saukar da shi ba me yasa kake bayanin wannan kaza kaza kai na kaza to kai kai bayanin manhul ƙur'ani sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka sabakarwa kace na shi banza ne aiki ko shi ban da kike ga maka ƙur'ani kadai shi ya ma bayanin sallah ba da ƙur'ani ga ne ka sallah ga ne ka azumi ga ne ka kaza ya maka bayanin kaji shi ya maka me yasa kai yarda kake yarda da wata rayu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai ƙwar'an ba kuma haka zo a maka ba ƙwar'ani wani aka sabkarwa shi ya yi bayani dalla-dalla ta wani shirme ne kasa akwai bata in zaka kimtace ƙwar'ani ne allah na labarin cewa alhaji a shuhurin ma'aluma ko haji wasu watannu ne fanfar da gini haji ala misal ko allah ce haji a shuhurin ma'aluma haji wasu watannu ne sanannu ma'aluma da Allah kuma da fitan ba Allah ya ce da shuru da Allah sai aka shara ko ko rama rama ta tsawon tsara min har ba ta huru Allah ya ba mu da Qur'ani da shuru da Allah sai aka shara wata wata goma sha biyu ne Allah tun halitta samar kasa kuma ce min har ba ta huru a cikin watanni sha biyu Allah ya ce akwai min har ba akwai tani hudu na harama kuma ya mana kashe falata ta mulki an fi na an fusa ko ko to kenan wannan wata doka ce Allah kawo mana to yake tambaye shi duk tun daga bakara Allah tun daga fatiha nasi ya gwada maka wa'annan ashhurul hajj bai zaka masu to Allah zai magana abin babu shi kuma ce ma'lumat wannan tabbatar Qur'ani iya tabbatar akwai wani a bayan Qur'ani wanda ake aiki da shi shi ne sunna Allah kuma ya aiki da shi kuma ka kiyaye shi ya ce watanni hudu a cikin wata kuma sha biyu na wata sha biyu a cikin akwai hudu na alhurma kakwai da alhurmarsu yi hatar su kun ba su kun aiki mutum ta ga rudu ne ba karamin rudu ba mutum ya ce ba rushe sunna kun ya kun aiki bige-bige yadda ya gada ma sai ka same su iri-iri masu na ƙida wani ya salla in ya tsaye ya ji su da bai rukumi wani salla ma duka ma addu'a yake wani salla ma shidda yake a wuni duka tun da bige-bige ne wani kuma ya tsalla ya tsaye haka ya da wai shi salla ce haka da lafa salla addu'a ce kaga tunda abin ba alƙibla kowa ya abin da zama gini in ba alƙibla addini zama kayan zabe da kanwa wanda Allah sakon alƙur'ani shi ya yi haƙƙin bayanin alƙur'ani shi ne sunna tabbas a sa ka hanya cewa babu sunna ba hadisi walla an waye zaka kai roba dan ƙarshe na ga muku ƙarshe ƙur'ani kan sai ka wuce shi don ƙur'an da kai ce bakara kace na ta waye duk wannan wasu ne wanda kace ƙarya suke ba gaskiya bane ba su suka rubuta suka aje ƙur'ani suka aka aka aka je surori aikin su ne dai haka ce ka dole ka kira kace warsh ko hafs ko qalul ko kaza aina ka wace ce sai wace ce za a aje wace za a gida ko duka ce kira dole ka san warsh qalul ka san hafs ga sanan da kana kira wannan da kace ƙarya suke su suka yi wannan bayani dole kan ta kira ɗaya cikin su wanda kace ƙarya suke ba a ajiye magana su su iya ba su suka rubuta Qur'ani kuma suka wani kira dole ka iya ciki dole ka iya ciki sai ta karshe ta sami wani aqida kashin lamarin shi duk addinin gaba daya bar shi ko da cikin shakka kan addini bai nutsuwa bai imanin kirki bayan da za a yi a fanci Qur'ani sai ta hanyar sunna da mai sunna shi aka saukar da Qur'ani kuma shi bayanin ta kuma Allah ba mu labarin Qur'ani a saukar da Al-Qur'ani dan yi bayanin abinda Allah ya saukar shine bayanin sunna kai yace wa shi ta wata ruwaya wanda na ga Imam Ahmad haka Abu Dawud hadisin ya tabbata da inganci Abdullah bin Amr bin As dake mutum mai rubutu sai aka ce shi da Abu Huraira suke gwada gwa wajen yawan hadisai to amma shi rubuta shi kun rubutu ki rike yake sai aka yi magana kai zai kana rubuta komi ka ce annabi annabo mutum na da yana hushi wata yana hushi ya magana cikin masan abu suka mai kashe sai wasu rubuta suke ba na mulabata ya rasu lalla kaji kaji abin suka yamin annabi ci okutu huwa lazi nafsi biyadi da ma ya karu jimin ni illa alhaq ya ce ka rubuta cika da rubutu manzo Allah ce na rantse da wanda rai na ke hannun shi ba abin da kyauta daga wajen sai gaskiya ba nan bai magana ta banza ma ta an hawa in hu illa wahyu yuha annan bai magana ta zuciya bai magana ke duk magana shi kuma Allah ke cewa muna kana to muna kana kana kana rasul muna kana rasul muna kana bana kana rasul kana Allah ka ci ko muna kana rasul kana Allah zamu ji aya gaba biyayya ga manzo Allah da ke yanda yake ba Allah ya ce zaka zaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai garaba ba mana kana rasul kana Allah duk da manzo Allah da Allah ya ma da me umarci zaka zaka raba Allah ta da annabi ya ce a wajen ba wani bambanci a wajen da abin da Allah ya ce zaka dauka abin da annabi ya ce dauka dauka shine imanin Qur'an da ka bari kuran kai tamaro ka Allah ya shirye da mu kenan dai nan Allah ce ma duk an hawa bai magana ta san zuciya in hoyi lawa sai wahayi ne ke yi da shi mana da lafazin wahayi ke aiki bai aiki san zuciya wata aya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم gaya musu dan hadda gaske kuna san Allah mai san Allah da gaske to ga hanya wata ke tabbatar da kana san Allah to fattabi'uni ni za ku mada ku bi ni nan an keɓe ce abu za ke duk abin da annabi ya zo shi dole ka bi ku bi ni biya ba wanda ku yi wuta ta duwanda ce in kun bada annabi akwai akwai ba annabi kun kame da kun shirya shi ne shirya ya ce fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ki masu dalilin bin da kuka mini wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku kurakuran shi ne gaskiya magana ba yace wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nace liman kana yarjullahi wal yawmil akhir lalle laqad kana lakum haqiqa tabbas ya zama a gare ku cikin manzan Allah rayuwar shi uswatun hasana shi ne abin koyo kyakkyawa abin koyo kawai da ƙarfi ƙarfi da karanta da mu manzan Allah salama model ne ta fi sulla ta fi sulla manzan Allah kai shi ke duk abin da muka ga yayi za mu koyo shi sai da sani wani ba ma shi ba sahabi ta annabi ga da yake kaza ga da yake kaza ta ga man labarin ga da yake sallah ga da yake rukuyi ga da yake sujada ga da yake kaza ga da yake azumi ga da yake sallah duk abin da yake na ibada na rayuwar shi ta mu'amala ta mata ta iyalai shi ta dama da mutane shi ne suna kuma Allah ce mana shi ne abin koyar shi ne mazurkin kai musulmi kuma yau dole ƙura'ani ne ma sai ce maka kun sace ƙura'ani kudin yaudara ce ya wata mamana gardi ƙura'ani kun an bar ƙura'ani an bar waye damar shi bisa abin da ke kun game suke don su sun jata su tarda mai malami tun wanda damar gardi ne bisa kun kan ƙura'ani sa abin wani ke tawa kun kan ta ce kace kace abu kace Allah cewa Allah cewa babu wani abu fa bi hadisi ma da ibnuna wal magana ta magana zaka imani bayan qur'ani kaza kaza tisirkta shi da mun shi da mun shi sabra da mun shi sun qur'ani madam so zai ka su kame aya fasara sun ga dama duk da sun ga mutum yau zamu tayi su suke mai fasara sun ga dama kuma ya yarda dan yaudara amma bai wa mutum sun fahimci qur'ani yace zai iya fahimta qur'ani da ka kuma shi in waye zai ga maka shi zai kama ku an mai fasara bayanin da yake so to ke ƙuranin kasa ko ƙuranin ga wanda ana saka wani ƙurani ya bayani dalla dalla ko me ka ce wanda a je wai wani wani tayi da man Allah ko kuma ka bayani akwai matsala na zama ku salam wannan wani cikin musulun aƙida ya sami da gida da sa'i da gaske yake na kare musu abu zato zubin abubuwa misali na kame magana ana abubuwan na watan haramar abubuwa da ce sallakanta da Allah da Allah shi malamin ya maka bayani sallah ta ce haka ake har zakka ce mini zakka ya ke zakka ce za a samu cika goma ka bada daya na ce to za ka samu aya Allah ce manta biya sun da ruwa shi na misali da na ce to ka yanzu nan ka gani yanzu kai ba qur'anin ba ba sun ba qur'ani Allah ce manta ta manta biya sun falahu shi za a ba goma ba shi da ba shi da ba da ba kai ba jika goma goma zai ba da garba da goma ko ci ka guda ya bada kai ya kara kai ya bada kai kenan ko a ce abin da bai hasanatu wanda ya zo da hasana daya falau shine kenan zai ba za a bashi libki goma nan ba mun zakka shine za a ba in ya in ya kawo hasana daya washe fasara wai an kasance jika goma ta ba da ya ka bara daya aba ta kaza ba ka da ba ka zo da sana ba ka daya za a libka ba ka goma ne kaga abin zamshi ne kuma da ce zan yi sai haka gaskiya to gaskiya mana ta kuma kuma tsara kuma tsara mana kuma tsara ce baka zo sallah bai yabuka kai ta kusa akwai matsala sai kada kai ita kuma da bai take akwai matsala amma haka muka rubuta shi Allah wa daga ba mai gani a cikin wannan ba mai rabu duk mutumin da ya taɓa rubuta sunna Allah bai rabuwa da hayaniya bai rabuwa da shakka cikin addini shi Allah ya ce ga ya musu Allah ya ce Allah ya ce lalle manzon Allah shine uswatun hasana shine abun koyo kada da kada nan gaba da wace gaba daya Allah ya ce shine mudarkin mu za mu yi misali da abin da ya yi Allah bai ware ba ka gani a ce maka ba kurin hin qur'ani kadai ashe Allah ta ta rasulullah ta fil ayat al a ta fi rasulullah manzon Allah ake magana kai shi ne abin koyon ku kyakkyawa kuma kyakkyawa amma haka yin ce da yaman kanar jalla da mulaka amma haka duk mai imani da gaskiya mai imani da lahira ga abin koyin shi zana sallar sallar shi zaka cikin malaman suna tun warko in za a ji ta yi zai ga magana magana annabi ya yi ta kaza ya yi kaza ya yi kaza duk abin da rayuwar shiga ta sallah ta azumi ta zakka ta haji ta shahadi duka rayuwar shiga ba daya sai suke cewa yi kamar hata maki addini suke magana suka misa suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam akan shugaban duka jagoran da jagoranci a duniya ai ta suka duk duniya ba wanda aka bi dalla dallan rayuwar shi kuma a samu abin da kasa ba da abin da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ma bin kokon tunan rayuwar shi har ta ban daki ba daki har ta ban daki har ta gida ta daki ba abin da babu labarin da rayuwa ba ga nake abin da ake haɓa hatan da ke wanka shi mun karanta ita ce suke wanka ko tana da gemar rage maka a wurin wanka ko ga yadda ke zuwa iyalai ya bisa ka zace rutun iyalai shi ga yadda ke kaza kaza duka ba abin da aka rage na rayuwar shi kuma babu ina samun na ƙasa ta suka kan shi shi ta ce babu shugaba da yawa duniya jagoranci wanda aka bi rayuwar shi dalla dalla inda aka wa muhammad kuma babu abin suka ce rayuwar shi gaba ce ta rayuwa ta iyalai ta politik ta yadi ba inda ba abu ba kun babu abin suka ce shi sa na kawo muhammadu shi ne premier gaba aka duwanda wanda jagorar ta duniya kuma yasa haka kore sa shi bar shi da jini ma jagora na kware ba ku kuma musu lafiya dan ban aka rayuwar shi dalla dalla ne shi haka annaba abin koyi ne ta kona bangare Allah shirye da mu Allah ya ce fala wa rabbik لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله تفلا وربك أنت هنا شيني ولي نبي القرآن بان أكونش عند الله يرنسوا دكنش دكنش تم فرب اسمه العرب إنه الحق وانا Allah ya ce iya rantsuwa da ubangijinka Allah ya rantsuwa kina Allah nan lamu ta zai da take korewa Allah yana rantsuwa da ubangijinka mutane da ba sa zama masu imani la yu'minu sai a wani hali mutane za su imani hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum abata ta kuma ya kuma ya ce da sunna ko kai alquran ko alquran ko bil ayat ta yuhakkimuka ba sa imani sai sun yi hukumci da kai da abin da ka hukumta kuma ta fi mace da bainan fi mace da koma mene ne kaza ya tashi na gado ne ana rigima na gona ne ana dabbai ba yaro ba an yi rigima gona an yi ta kudi an yi ta dabbobi an yi ta komi an annabi ya yi bayani kuma wannan shi sharɗin imani su yi hukumci da nashi kuma cikin koma ne koma ne ba wani ba ta fi mace da bainan fi mace da koma mene ne akan dabbobi ne akan kuɗi ne akan mu'amala akan komi annabi kuma ya hukunci ya ya alƙalanci duka wannan ya zubda geyi a ce kuma kace kuma ka bi qur'ani ka dai ita qur'ani ka bi qur'ani qur'ani yace annabi ai kuma kuma ya hukunci a rayuwar ya rayu da mutane ya rayu da kowa komi an ya shugabanci ya shugabancin yaki ya shari'a ta aure ta mu ta dukiya ta komi yayi duka yana zubi da gaba da kuma cikin kacce kuma kazo kafin ƙurani in ba yaudara ba da ɓata na kai na ƙurani ce sai sun hukumci da kai fi ma shajar bai da cikin duk abin da ke gudan ya gudan ƙasashen na rigima ya ce kuma su mala jibi fi a musu maharajar mai makadai eh abu biyu ne lokaci guda sai sun yi hukumci da abin da ka hukumta kuma bayan kasa na yi kudin huta kurin bayan da iya ne kurin a'a sun mala jikin abu ka samu harajar ka samu ni na yi ko abin da ba na iya da kuran wani ma babu imani ya yi kayan da hukumcin shi kuma ka mai kauya da ikubar haka ne daidai sharɗi imanin ku sharɗi biyu ne hukumcin na shi kuma da sharɗi da yarda kakka samu damuwa da abin da ake shi ne daidai haka Allah daidai na ta wuce kara kama wani ɓarawo ne a Najeriya aka kama shi aka yi cire hannu a cire rota ana shari'a ta gaskiya ta zamfara ba ta ba ta san siyasa da neman neman hirar mutane suka ta yi sunan siyasa jewa ba suka ta yi a Najeriya kasashe da garuruwa jewa ba su yi bidan Allah sun yi da da talakawa sun karkata suna son shari'a can wanda bi shari'a amma ba inda aka kunce ruwan to shi lokacin nan zamfara kai tsala da abun an yanke ma wani barawo hannu a guntule yan yaƙin na adam yan neman wajen ruwa haƙin na adam ruwa da lon suka ce ba sai daba a jiya ta ƙara ci a wace wani addini na ce ina amince na rada wani ba ta shara hannun shi a cire wallahi kaga nan ya sata amma yana dama kuma ya ce itirafta wannan addini na ne ce a yi na da da addini na Allah ce bai bukatar jayayya ka amma imani kenan haka kannan kenan wani shi ne gaskiya makana haka a ce ko shi ne daidai shari'a zaman kanta ke fara imani da abin da Allah hukunta kuma shi ne daidai fara yace kenan ka a sami kenan su mu lajiru fi an fusim kenan falawa rabbi layu nuna na rantsi da ubangijinka layu nuna ba sa imanin mutane hatta yi haƙƙi muka fi ma shagar bayanan sai sun yi hukumci da kai da abin da ka hukunta cikin duk abin da gudan tsakaninsu su mu lajiru fi an fusim harajar kuma ka a samu kumci a cikin zukatansu mai makarata daga abin da ka hukunta ka samu damuwa wai sai mutu sallama su ne kauya kurin haka da shi ne daidai shi ne imanin ba abin aya ce dai kan magana na sallallahu salama ana hukunci da abin da ya hukunta shine kuma imani wata aya nan nisa'in aya ta 65 yace Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul amma sharadi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in nake an kuka yi jayya koma menene aka yi rigima ya ce farudu ilallah kai tsara bisa Allah ba ya ce Allah da shugaba ya ce Allah mata wa rasul ke yanda zaka je qur'ani ka bincika haka zaka je sunna ka bincika murgin mata kai tashin kiyama ana gadama imma a kawo nasu qur'ani imma a kawo sunna shi ne marabar rigima Allah ya ce annabi ya ce in dai rigima ce ake nan ne mararrabata to kaga kai an ce kenan ka shi ku ya tsaka ila Allah kadai fardu ila Allah shi ba zuwa ga sunna ko ko shi dan kala kawai shi kurum kenan qur'ani kaga dan kaga qur'ani Allah ce wa rasul me manzan Allah ce a wurin rigima kaza halal kaza haram ne ina nasi imma kama qur'ani ko kama an kare ko kama qur'ani ko ka sunna ko ne na kama hujja ga da annabi na makaranta na da kwana biyu da gima da kan abu huraira da abu salama da abdullahi bin abbas ko ina da mulki ko ka abin shi ina za a je aka yaje cikin gida me manzo Allah kunta ga riba cikin an kare annabi ya kunta ga da ake wata ta wata wata an arabe ta an kulla arabe da ke an arabe ba ta gidan miji ba sarakin ba a yanka ba tana nan gidan su miji sai mutu annabi ya koma ga Allah aka shiga bin masaud mu a garinmu ga abin da aka yi wance mishinta an ayin arman ba a kwanta ba bayan ga saraki ba ya mutu ya za a yi gado idda saraki ya yi za a da shi abu uku na nan shi akwai ta kaba saraki ba bada ba ba da yada saraki ko magana gautar gado abu uku zo lokaci guda ibn masaud ya ce ila musulmi suka koma garin su kwanan suka sake tawowa ita ba sani ba a na uku sun dawo sai to in ma dai baka sani ba dole a yi shahada dole haka za zama dole za a samu dole shi ne mun yi shahada gida dole a yi kunci dole a bata matsayinta a samu wuta kuma haka za zama ya ce ito ya ce zan yi ishtihadi fa'inta ta in ta dace da gaskiya Allah ta faɗa an gona mutu ne daga wajen yana da shi ɗani Allah ga wata ma zan yi shi hadi na ya ce abinda nake gani wannan abin da ya wakana ita a ba ta gado don matar shi ce kuma ta yi ta kaba kuma sadaki a ba ta sadaki yadda ake ba ‘yan uwanta ko ‘yan gosu ko ‘yan uwan sauran ake biya daidai ba rage ba haka kamata a mata to ya dace wannan hukunci da ya yi a kowani sahabi ya tashi ya ce wannan hukuncin da kai wurin sauri manzan asalama ya yi wannan hukuncin kan baro abin tawashi wata mata a cikinmu a cikinmu kirfa musu haka yi wa kana an yi arman ba a kwanta ba bayan da zai bar mutum ya mutu ita annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sun sun sahabin sun sahabin ma ibn nasar ma ibn nasar ma ibn nasar yace wance bar abin tawashi haka aka yi manzon sallallahu alaihi wasallam yi hukunci cewa ta ci gado ta yi ta kaba a ba ta sadakin mata sa'annin ta yan uwanta yace alhamdulillah yace alhamdulillah yace ya fude ga Allah Allah na gode ma da yamman ka tarin yin daidai da wurin manzon Allah hukunta haka me anan me ya madogara me manzon Allah shi ka kare an kare shi ne dan komai a gaci ya shara komai ya ta gona ya ta karme ta komai shi ke nan gaba da ba hauka ba da bata kace wani ka abari musulmi wai ka mu kawo mu wani kawo sabon kada Qur'ani ka Qur'ani ka wuce ba shi bin abin ka bin kada Qur'ani amma Qur'anin babu hayka ta kuma ga sunna zam me ake ne Qur'ani da ba su da ma gaba da Qur'ani sai bin Abbas amma ga shi sai bin Mas'ud kenan amma ya sunna ta ce shi ake nema kuma a sunna ka samu rawara to duka rayuwa da kuma ne haka da shi mai Qur'ani ka samu Qur'ani ya rayu duk adiba ya yi fasara ya yi aka kuma da shi sai nan da yake nan Allah ce fa'inta na za'atun fi sha'in furdu ilallah wa rasul in cikin mai kuka jayayya cikin wani alamari kuka jayayya kuma da abin zuwa ga Allah ga manzan shi in kuni imani da Allah da Allah yin haka kaga rashin imani yake ya ce ƙalar ulama malamai ke cewa kan wani ayoyi da ya kawo imamun nawawi yake ce ma'anahu ma'ana fardu ilal kitab wa sunna inan kuma da wannan jayya ta ku zuwa qur'ani da sunna ta kuma wa qala ta'ala mun yi tuwa rasul kada ta Allah mun yi tuwa rasul kada ta duk wanda ya daga manzo na Allah ya daga Allah kai eh mun yi tuwa rasul kada ta Allah wa annabi da wa Allah da ne in ba magana rabawa yace wani aya Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratal lah zuwa kashi kai kana shiryawa zuwa ga hanya mai kakka hanyar Allah wannan shi da ji annabi kenan ake ji ya sa ku hanya ne tabbas wa ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibu bi dhalika adhabun alim فلذا الذين يخالفون عن عمله سي حترا سي حنكلي ما سسابا ما عمرن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كمان سي حترا سابا ابن منزل الله تشك سابا مش an tusibu fitna usibu azaban alim imma wata fitina ta same su ta rashin imani ko abin Allah ka daban dai kabar kabar hanya ha saba manzo bar hanya ne babu hanya Allah fitina ta gabace kabar hanya hanya kware ko Allah ya gudu ta azaba mai tsanani kai tsaye ɗayan biyu kenan kenan bin umarnin shi shine samun lahiya saba mishi matsala ce kana bajar da kanka halaka fitina duniya ma lahira kenan dole a wa annabi a dole wa qala ta'ala wa zukurna ma yutala fi buyutikunna min ayatillah wal hikma ma la yaga mata annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake karantawa fi buyutu a cikin dakunan to ake wani mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita min ayatillah wal hikma ayoyin Allah ko ta hikima bi kenan sama za ka ta iya da wahayi bi kita wahayi bi gare mu wahayi qur'ani almatalu da wahayi na na sunna wannan kullu wahayi ne a ta matu da abu da kanta kuma ta biyu tukun min ayati lakum wal hikima ana kana abi da Allah akwai ayoyi na qur'ani kuma akwai sunna dole mutai ce ma ba bari ne sai ya ce wal ayatu fil babu kathira ayoyi cikin wannan mas'ala na da'a ga Allah ga manzon Allah suna da yawan gaske yace wa ammal ahadis amma hadisai wa bangaren wannan biyayya da Allah a masa da tsallan fal'awwal hita na farko an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktu innama ahadaka man kana qablakum كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواية بخاري كا مسلم كاشم متفق عليه أبو ركب اللبار شيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي دعوني ما تركت كبرني akan abin da na baro a kan shi ku tsaya a nan ku yi kaza salata hudu tsaya nan a zawarce hudu da asali da abin da cin kaza ku tsaya nan inda ba ka ka bin kokonta kamar da ya zo annabi da ce haji an dora ma kowa haji a rayuwar shi ja rasulullahi a hajjin wannan a dukkan shekara za a yi ta annabi shuru cika ga wani tambaya ya ce yanzu wannan tambaya kuna ta hajji kuɗin na gama ka sanu kai kuna ka hajji kuɗin ta zo tambaya ta haka inda allah ya waje ta ta kwashe kun iya abu kai ba haka tsaya nan kuɗin hajji kun ka hajji kuɗin ka ka za a ci ku tsaya nan uku ruji ba taka bace ba kurin hajjin ka ga da kare ba wace ma biko bai kan mara zuwa yanga mara annabi yace ku banda na baku ce domin innama ahlaka man kana qablakum kasata su'alin abinda ya halakar da al'ummomi kafin ku yawan tambaya abin da zo ka neman abin da bai zo ba ka neman hukuncin shi wanda ba taɓa yin shi ba amma wannan layar da yayin لا تسأل لا تسألوا عن الأشياء فأنتم لكم تسألكم وتسألوا عن أيهن تلكم تبت لكم عن الأشياء نعم كشيء haka ya magana abin da ba dora maka ba ba ta ba kan fahimta ba a ta sallah zai azabi Allah ce ko bada yawan tambaya ababi Allah ce idan kuna tambaya shine nuzul Qur'an tubda lakum in kuna tambaya a lokacin sabkal alqur'ani shine za a bayyana muku da abin kuma mai tsaro kina annabi ba da huci ba magana sab'a abu amma nan annabi yana da rai suna yawan tambaya abu kaza in yi za kaza za kaza kan kusa ya kusa ya nan amma an tambaya kan hukumcin abin da akwai a sanda azumi ba ka mace wani aya a ce ba yawan tambaya amma ko a yanzu ko ga abin da babu shi a shari'a ya ce to za ka kaza mutum zai iya imagine za ka kaza kaza kaza me zai wa kana ko an bai zo ba ka tsaka ba fala kun ai kaza ko za ka kai ta kwallo ka zai ana ba mutum da ji akwai malami ana gama ta musu wani malami fiƙi yanzu misali ka ɗauka mai mutum rali zai kawo mas'ala mutum da iya sallah a raka ta ƙarshe sai yake tunanin ya bar fatiya a wata a raka ta biyu ce ko a ta uku ce ko a ta hurku ce shi dai a wata raka wa ya bar fatiya yanzu ya zai duk ce ba ƙarfi ce ne amma ka sama ya san ya bar fatiya a raka hudu amma ya manci ya raka ta hudu kuma ta a raka a ci tafi tana a ta ɗaya ce bar fatiya ko a ta biyu ko a ta uku a shiga bayani yadda za a yi a gyara a yi kaza a kaza kwace ya bar wata sujada a wata raka'a da saboda raka'a ce kuma ma a raka'a da hudu shi yasa ya daga wannan bulabin zubairu ne an kame tambaya ya kare ce kare ce tura abin da ka tambaya an yi ne ko an aka yi a wani aka yi za a yi ce kamar aka yi ka tafi tambayi ya ka tambaya ta ta ba ka yi hada kuna ta kai ce an da gawar ta fi zata kina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya halakar da al'ummomi kahin ku yawan tambaya kuma su saba ma annabawan abin ya zo abin da kansu yace fa idza nahaitukum an shay in me na hana ku ku yi kaza to fajtanibu kurum wani abin ku mana ku zance shi ku bar shi kurum kana ka ku kakkai shi kenan in balle ku ku bari amma wa idza amartukum bi amrin dan umarni ne yi kaza yi kaza to wannan fa'atu min mustaqatu ku yi bakin ko iya ko kawai baka iya in dai ka iya amma shi hadi kurun bai da kada baka ta bada ni zama yana zana ina shagiya ina kariya amma in ibada kaza azumi sallah ce da yanka iya maka iyawa ka yace maka iya ka zama maka iya ka kwance hata kai ka ishara maka ko kenan ka kawo baki iyawa shi mata kwace sai hadisi na biyu ka wannan ya ce asani an abi najih al-ibad ibn sariya radiyallahu anhu qala وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها معجزة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد وإن عبد حبشي وإن عبد حبشي هو إن تأمر عليكم وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حدوا عليها بالنواجذ وإياكم وموساد الأمور فإن كل بدعة ضلالة تولنا رواية سننا أبي النجي الزباد بن سارية الزباد بن سارية يكي تشوى wa'azina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon ya mana wa'azi manzon ya mana wa'azi mu'izatan baliga wa'azi wanda ya kai gaya kwarai ya shiga mai shiga jiki dai ban ta maka wa'azin mai shiga jiki ne yace wajalat min hal qulub zakata kwarai sun kada ana sun ji tsoro an tsorata wa zarfat min hal uyun kuma idanu sun zuru da ruwa an zuru hawaye kwarai an kadu kuma an zuru da hawaye ganin kwarai abin ba tsoro sun tsorata suka ce he muka ce ce ya rasulullah ya manzo Allah ka annaha mustamudi wannan wa'azi kaman wa'azi na mai ban kwana alama kaman kana ban kwana da mu dan haka rasulullah fa ausina kaman wata wasiya rasul bayan ka mai zai kaza yace harko usikum bi taqwallah ina muku wasiya umarni da jin tsoron Allah shine jugon komi wa sami wa ta'a da ji da biyayya ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habshi ko da an sa muku bawa na habsha bakin bawa shugabanci ɗanwa wannan matsala na taɓa yin tawon lokaci ne ita ɗan wasu kama su bincika duk za ka tarajen mata wani rajin salim duka dibo da ta wani kadiba don kadiba haka za ka labazin ko kuma na haka ka dabo wani tamara da ko wani tamara da ko haka za ka duk za ka lantara don ka dukkan rajin salim da don ka dukkan lantara da zaga amma abin ba haka bai yake ana fasa asalin abu ka koma marji ikin ba ya ce ba abu dawo da wako turmuzi bai ya gaban na fasa na duk inda ka ƙarfin cikin maganin wata amara a lokacin amma ya yaru haka yake yawo a wajen mutane a littattafai amma babu wani lafazin a sunna an zai ci abu dawo da ko filmin zika kuma can kasar kakan shi abin da yake can koma in abdun habshi don kan wa'inta amara tana da matsala ta nasa magana amir a rasar biyar da ba a sa bawa amirin mulu a shara'ita hidarun heku mun a share bicawo in ta amurka nan aka sa nan kama akwai a sa ne a sa shi kama ya zama kama abin ɗaya a sauransu haka ina ga wani lokaci wani malami malami na ne ya kawo wani malami shi haka mun gani cin sha'a muka sauko da tawai muka sauko da tawai muka sauko a sauko a bincike muka ta bincike wala babu ko mu ce bai ku samu shi mai ce wani malami ne mai ishara cikin malaman saudiya wani harami yana magana shi ma da shawa da kayan yarda amma duk dokon haka daga da gurin wani tamar koko wani haka za a wuce wani tamara ne amma babu asalin ruwa ya babu wani tamara ita wa'in abin hafshi almuhimmi dai nan magana wanda yake shugaba naka ko ma idan ko ta hiyar da shugaba ne wannan balle kuma na kasa ko matuƙa ba ka sama Allah bane ba eh matuƙa ba sama Allah bane ba kun iya magana yin da'a ga shugaba ko da bawa ne akan da wai rishin matsayi ko ko bawa ne da an tabi sun ci ana an an da aka kuruta kai da'a ga wanda kurutar don ba ka iya tunkara shi ba ko da baka so baka ce ka mai tawaye wannan haka ne a shara ta musulunci ko da ƙari ya hau eh bani so ma ba dole mai ɗaban da ya ba ce ba dole zuciya ta tasa haka da ka ce kai dole ka yi da sama Allah ne ya ce ko da baƙin bawa aka samu shugabanci kuma da wannan kuma annabi ce inda zalunci ku nema ku ku ba da haƙƙinku da yake kan ku bar haƙƙinku ga Allah ya saka musu samsun ce sai bisa rigima da zub da jini kuma wani zaka da tarihin ɗan adam kullum abin sun ce kawa in ka diba duk mai mulki ka tarihin mulki har yau akan mulki ka tagar mulkin shi yake yaba duniya kowa mutu ya ta yaƙi kowa mutu shi dai ya tsira da mulkin shi ba ruwan shi da rawukan mutane wannan ɗabi'a mutum ke nan lokacin da albani suna da shemin su bin basu an fitin da ake a yanzu na wani nis na wani boko haram idan a yan jima da ake suna wani tunanin a yi tawaye a yi kore ba a yarda ba wani shugabannin azalimai ne sun yi alaƙa da yahuda sun kaza kaza kaza suka ce in in wannan abin da ku bai kada da ku yi da ku yi haƙuri duk abu ya ɗaya ku yi da ba ya kana so ba amma ku ruku sunna ku bi umarni ku yi haƙuri lokacin da aka yi farkon da abu da farnan da aka yi na algeria na kawaran abu aka samu ci gaba na da'awa sai ɗan algeri da'awa sahawa islamiyya taka taka an kama da'awa an da aka zaɓe samu da aka zaɓe kashi saba'in samu na aka samu suka samu masu abin addini kashi saba'in samu cikin da zai samu saba'in cikin abin da ba taɓa yi ba suka samu rinjaye a majalisa da harko albancin kan ku shiga siyasa musu albancin musu ku ci gaba da da'awa tun kun samu karbuwa har ƙasar ta ku juye ta kowa gani har yanzu akwai rusukin miyagu suna nan buku iya kanku bayanar da abu ku ci gaba da da'awa suka ci haba a yi amsa kira sun suka da majority suka amsa suka iya sai bayan an yi zaɓe sun ci kashi saba'in cikin ɗari sai yana ga alibin hajji ne ya kira da bani ya shaka na da shi hana shaka na mun tsaye mun samu tsara ta ce mutum tsara ba ya ce mutum tsara tsara kai mutum tsara ba suna ne a shekwa ya aka yi suna nan miyagun suna nan kudin a baki ne da aka wuf duk sauran suka laɓe a wa hutu yan kaɗan suka hutu aka shi aka ta kashe su aka ta kashe su shuru suke yi labarin algeria shuru an kwantar da wata abu wa'azin ma yan sun za ka yi hudu ba ma yan baka kenan akwai manya suka mana kabi miye dalilin su haka kan duba masa ba yi zaɓe ba aka cin zara ba sami suka yi zara me aka yi daga baya mutane dubu nan da aka shi mutane suna nan miyagu suna nan sauransu ce amma za ku ci gaba da awa za ku yi jaya da kenan ku an gane kenan ƙashin ku da kun ce ba magana jaya kuma almuhim ba dai a nan sun ji hankalinsu kankuta da hayaniya ƙarshe dai suna mutuwa kuwa tunan ba mai mutuwa ba usaimin ba albani ba mai bara ko da shi kenan wannan ra'ayin sai taso na bore ƙarshe da har ba inda aka yi aka ci nasara ba inda aka yi hayawayi ake kuma an kai da sa mutanen da aka kashe dubunnai da a ce a suka sarka dafi ai ya kashe gidan wani ya kashe wani yana fara ya zaro maka ya kashe fari wani ya yasa addini ya kashe yanzu kai hudun wanda kashe baka yi hudun da kashe mana baka yi zano dubunnan da aka kashe ta haka shi sa shi shugaba haɗari ne akan akan mulkin shi hoto kai talaka cikin kare ya shaida kwamba wai ilimin yanci ne hadari ne a takaice annabi ya ce ku yi da'a ku yi biyayya ga shugaba ko da bawa ne in bawa wa innahu man ya'ish minkum yace domin lamarin daga cikin duk wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku ne yana ga masahabbai kenan abin ba jima za a je ba za a fara duk wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku musa sabai sai su kuma da ajewa sai in karanta wasu ma abin ya garin su ne yace wanda ya rayu a cikin ku fasirin ikhtilafin fasirin zai ga saɓani mai yawa iri na an ce kaza nan yayi nan bai ba zaka wannan kaza addini ba addini bane ba zai gani tabbas zai gani na ke ne ya ga muku idan wannan rikici ya zo ya gaya sabai ke duk lokacin da wata hayaniya ta zo fa'alaikun bi sunnati wa sunnatin kulfa'in rashidi ina muku umarni da rike sunnata da sunnan halifofi na shiryayyu masu shirya sawa shiryayyu addu alaiha bin wajen ku cije da mani haƙo ke zan garke da kyau ko ku wasa da sunna nan maganar cewa kenan duk abin da ya tunkawo ana neman tsira sunna ce mahuta sunna ta ce mahuta ku rike sunna ta da kyau duk rikicin da ya zo ita ce malaba ita da sunna khalifofina wannan magana ta ban lokaci kwarai na ta ban wahala in kana karanta malaman hadisi ko littawan hadisi masu isa hajjar sauransu sai ga suna magana to an ce halifai ka an ce umar ya ce gaza sai ga sun ture ainihin ba hujja ba ce ba hujja da magana hadisi makufi to ya za a ci ba hadisi makufi kuma ga shi an tarika suna halifofi na mutu kuma ka ruwa ya amura kawo abubuwa a ce ba hujja ba hujja da hasi makufi wani magana kwarai ta ƙarni shi kai a lokacin nan na yanzu a saudiya sai akwai wannan shinkiti iya karatu na je majalisa an ƙari karatu idan tare shi da ke baiwa a nan samun yadda tare shi a kan shi hanyar tare shi na su mai magana ne Allah ta ya tsaya na ce ta wani matsalar ya za a yi malamai suna cewa ba a hujja da hadisi mokufi wani abu ne kuma sanar ne wajen malaman hadisi bai zama hujja da tafsiri kai hujja wata nan ibada ka ce a wurin umar ce inda ibada ce ba a hujja da shi kuma ga wannan ruwa gaskiya mun bayani wanda ban gamsu ba da ina warke abin da ya takaice kun hikimar Allah na tahi ma'arad an yi kawon fara da ake cewa talatawai a madina a jami'ar madina kin samu wani kayan albani ran mulla dan karin ba babba ne da yawa ba Allah kun he ga wani misal albani ya kawo misali kamar abin da an ban jawabi kanta yace wannan hadisi mutane suna hujja da shi akan akwai sunna a wurin kubarci la la la wannan magana ce ta aita sun turu fara shi dina ce wannan hudun bus ittifaqi akan kuskure amma abubakar kadai zai fatawa a tada haka um haka usman haka ali amma na magana da gwarin sun ijma'i da kan abu gaba daya shine bus bus sun makan kuskure shine kuma magana shine zama hujja duka ya ji muna musulunci akwai mai ta hujja ta magana ijma'i ko ittifaqi ne ko yace amma wannan hadisin kadai baka wace kai hujja da hadisin wani abu da ibada zo ka kuma ko usman sai zama hujja bai zama hujja in wa zuwa muna magana malamin malamin magabata da hadisi suna rigima hujja hadisi mawquf bai zama ibada kaji wa ko abu da sanin babu wannan babu garjama babu garjama Umar ba ce Umar ba wannan ibada ce Umar ya ka zama hujja ko Usman ko Ali su kare ko abu kuma shi ibada ina ga a yau wani malami ya kai ba shekara dubu da wani abu ga ana rigima kan abin da ya gudu ko zai abin na ibada ana rigima ta yanzu da lauke bida da yawa ai ganin malam wani ne ya ce a ta rigima kan abin saboda wani ne ce wani ibada ce to su samu magabata ba magana ba ta bi ma sahabi ma bai kawo ibada ta samu daga ina ta zo hadisin sai yan marfu'i ne zan huta na annabi na tabiya ta kaza kuma ka ce ba wani marfu marfu shine hujja shi ta biye dai sahabi yadda a ce ya fasara kaza kaza ne amma ibada sahabi bai kawai ibada ko abubakar ko umar ne abu ne ibada ko rin tauƙifi ne in dai abu shi ibada sahabi duk girma shi bai kawai ibada balle ma da mangaron wani abin sarari sun ba su ba ma ba wani shuba kan shi ita kwanta maka lalacewa addini musulmi suka lalace addini zama kara zube kowa ce ga ma shawun shi tsara na kaza wani shawun shi tsara kaza wani a garin su kowa kowa zama abin da gidan maki ba wani dama cikin magabata ba da ibada ba za ka nuna ibada ka ce kurin haka zama ibada da ganin ka a ganin ka ba a yi ba a yi sahabe tafsiri suke na ma'ana kaza na kaza kaza ne ko annabi har fasara kaza kaza ne amma ibada tauqifi ne ba magana ra'ayi na wani nan dai muna magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake na ya ja hankalin mutane na rike sunna din da aka shi wata rana abdullahi bin abi abdullahi sadi bin abi waqas da abdullahi bin umar sun saka shi wannan halin na da aka tada rikici tsakanin bangaren muawiya da bangaren ali sadi bin abi waqas shi bi shiga ba haka abdullahi bin umar suka cikin rikicin ba su koma gehe wani musulmi ana ta rigima kai su kuwa ce kai baka goyi bayan wannan ba ga goyi bayan wannan ba ka muna wuce kenan ina kasa haka kawai ka zama karba a kibata sai sa da kice musu ya ce matsayi na da ya ce allah ya ce mu yi jihadi har zaman to ba fitina kusa kusa ki kusa ki a yakin ha samu fitina so kuke ha samu fitina ya ce matsayi na da kuwa ce kamar muna mutane suna tahiya cikin haske muna kan hanya sai duhu ya zo da duhu ya zo wasu ya siyi nan kowa iya neman hanya wannan yana kowa da hanyar shi ya ce mu hini kuma ya maka tsaya tsaka hanya har garin allah ya waye ya maka hanya inda ta sa gaba mai kenan kenan zai tsaya bai bin kowa zai tsaya inda aka bar shi ya ce in gari ya waye sai ka hanyar sa gaba bai kama kame babu da kabutan yaka kai ka taifin jiki na kuna suna ta ce kat kuna kuna kai ba suna ba gangariya kana cikin shakka kenan annabi sallama yace kenan annabi annabi ya kai da al'umma za a samu sabani mai yawan gaske amma din sabanin yazo ga mota sunna shi sunna khalifu guda guda umma abin da ka hako akan shi shine addini ku rike me suka yi abin suka bar duniya da abin suka bar duniya suka bar al'umma shine hanya kwar yace kuma wannan addu alim wajh ku rike wannan sunna da haƙori ma an ce mata mana masu ƙarfi wa iyyakum musatil umur ina muku kashe me musatil musatil umur ina muku kashe da abu sabo tun sabo lamar addini babu sabo domin fa inna kullu bid'atin dalala domin sabo bid'a ce duka kuma bida a ɓata ce ita ruwa ta sai ta kullu bidatan da finnar duka bida ga da mota kenan nan annabi ya hada mata duk abin da ke sabo addini kawai ta mishkoro me annabi ya ce sai ce idan ka ga bida ina bida kake ce ina hujjaka in ga mutum bida kai tambaya ina hujjaka za a ce ya annabi in me ya zage maka shi me ya sunna shi shi ke na gare amma in ma na bida ya yi wani abu zai kawo wata aya ya makala dangar abin shi da abin da kama zai kama kaza ga me hujja ka da kai kaza ka san bida cin abin da yace kaza sunan Allah musan kan maulidi ha ga hujja shi ta aya kaza kaza a ce ya annabi ba gaba ya ba bata bata nisa sai ka maka da abin da ka bida ce abin da ke ri ya annabi shi amma ne ka ce ka maka aya sai ya baka wala aya kaza ita wata tawili kaza hadisi kaza ita wata tawili amma tambaye shi wani abin da ke da maka shi shin annabi ya yi shi ya zo a sunna shin da kai shi ne maganin kare dan bid'a uku ya baka wahala wajen dogon hira ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mashi da insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh